الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا ينوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai shine ya haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin itiqadul qur'an da yake nan kwanar jaba cikin garin Kano a wannan rana ta litinin yau biyar ga watan shida hijiran manzo alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina 1442 wanda ya dace da goma sha takwas ga watan ɗaya meladiya 2021 kamar yadda mun sani satin da ya gabata a cikin taimakon allah da daɗufinsa mun kammala manzuma mata ha'iya yau kuma insha Allah za mu soma da wannan littafi na al'adab al-mufrad na Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala na faɗa mana tun rana ita yau cewa wannan littafi na al'adab al-mufrad littafi ne wanda saboda haka kamar yadda na ce za mu ga littafi ne wanda ba a yi magana ta abinda ya shafi tsarki ko alwala ko sallah ko hajji ba an ambaci al'ada laduba za mu gansu ladabi tare da iyaye ladabi tare da yan uwa ladabi tare da makota kai hatta ma abin da ya shafi zamantakewa da dabbobi sannan ladabi uwa uba ta tare da Allah subhanahu wataala da kuma manzo alaihi salatu wassalam wanda na faɗa mana cewa mun samu rauni da kusuri a wannan bangarori wanda bi idnihi ta'ala abubuwan da aka kawo a cikin wannan littafi mai albarka za su amfanar da mu sosai sosai gwargwadon iko gaba ta biyu imam bukhari za mu ga a cikin wannan littafi akwai zaifan hadisai wanda wani kila wanda bai san manhajin malamai ba zai ce to ya aka yi imam bukhari wanda kowa ya san shi a wajen tantance abubuwa da kuma wato ainihin warwarewa tsakanin ko gumata tsakanin zare da abawa tsakanin kwaya da tsakuwa kuma a cikin littafinsa a ce an samu wani littafi abin na hadithi da'ifi to maganar ita ce akwai ƙa'ida da malaman hadithi suke faɗa suna cewa man asnada faƙada a halaka wa man arsala faƙada kafaka kun gane maganar wannan maganar ma'anan wannan maganar shine man asnada duk wanda ya kawo isnadi ya ce maka an wane an wane an wane an wane to wannan faƙada a halaka ya ce maka je kai bincike ma'ana da ya kawo maka hadisin sai ya kawo maka jerin gwanan mazaje wanda ta jerin su ne aka samu wannan hadisi to yanzu kai aiki ya rage kanka ka je ka bincika ka san su wayannan mazajen su wasa ne ne sannan wani hukunci zaka ba wannan isnadin gaskiya suna daukar cewa yadda su suke ba kasalallu ba kowa ba haka yake yauwa suna ɗauka cewa yadda suke kallon islami na faɗa muku daga cikin magabata akwai wanda da ka karanta masa isnadi kawai sai ka kima jina ya tofar mana ya gama da wannan wannan isnadi kawai ya san cewa kwashe kwashe ne ya san cewa ba maganin inganci to shi yasan ya ba al'adar magabata idan mutum ya tambaye ka wata hujja ka ce akwai a hadisi sai ce karanta mu to idan ka ba shi gundarin hadisi sai ce to yanzu ka ba ni riba ina uwar kudin uwar kudin shine isnadi domin wane ne daga cikin magabata mun karanta da cewa laulal isnadu laƙala man sha'a ma sha in ba don isnadi ba to da duk wanda ya ga dama sai faɗa abin da ya ga dama to amma isnadi shine zai ta tsaye ka a ce to yanzu ku kawo jerin wanda wannan magana ta zo ta hanyar su kai kanka yanzu akwai maganar da in ka dita za ka ce to tsakani da Allah a wajen wa aka ji maganar nan idan aka ce gaskiya aka faɗi wani mutum ta ni wane ya faɗa mu kuma shi ma ya ce wane ya faɗa masa shi kuma wane da ya faɗa masa a gabansa a kai kana jin su sai ka ce a to gaskiya shi ke da nema na gamsu saboda gamsuwarka da addininsu da dattakonsu da mutuncinsu amma wata maganar kana ji aka ce ai wane ya faɗa sai ya ce kai yanzu dan Allah maganar wanan zaka dinga ɗorawa kai ku baka san waye wane ba to haka magana isnadi take to shi ya sanya suke ta man asnada faqad ahalaka wanda bi ya kawo ma isnadi to ya ce ka je kai bincike wa man arsala wanda kuma ya shafe mazajen kawai ya fada maka sahabi ko kai da yace manzo alaihi salam faɗi kaza faqad kafaka wannan ya daukan maka gabara kawai kaman ya ce to ni na lamunce maka da wancan aikin da ka ga na kawo hadisi ba isnadi kawai shikenan yardaje ne karbabbe ne to zamu ga Imam Bukhari ya kawo dukkan hadisan nan da isnadin su kuma dama bai yi sharadin inganci a cikin al-adabul mufrad ba a cikin al-jami'u sahih shi da sayyid Bukhari shine yayi sharadin dole sai hadisi da inganta to amma nan babu sharaɗin inganci kawai duk wani hadisi da yake iya hararowa ya dace da wannan babi da ya kulla to sai kawo maka wannan hadisai da isnadinsu bincike ya rage gare ka kai kuma ka je ka gano ta hanyar mazajen wannan hadisan sun inganta ko ba su inganta ba to manhajin da za mu bi duk wani hadisi da alhamdulillah daga cikin taimakon da Allah ya yi al'imamu da albani rahimahullahu ta'ala ya yi takarijin wanda littafin gabaki ɗaya ya bambance hadisai da suka inganta da wanda ba su inganta ba to duk hadisin da muka ga hukuncin masana a cikin littafin nan cewa bai inganta ba to ba za mu bata wa kanmu lokaci a wajen sharhinsa ba domin sharhinsa kamar mun gamsu da sha manzan Allah ya faɗa kenan kuma mun ɗora mutane akan wannan hukuncin to saboda haka duk wanda ya inganta shine za mu yi bayani gwargwado abinda malamai suka ambata a kansa muna fata Allah ya mana gaba da katar to kafin shiga cikin karatun ya kamata ko da a gurguje mu karanta tarjama ta al'imam al-bukhari wato wani alaramman yake cewa labarin gwani ya fi kallon rago kaga shi wani baka gan shi ba kawai a baka labarinsa to ya fi ka kalli rago to me za ka kalla a wajen rago ba wani amfani to shi ke nake cewa to wannan za mu ga su nusa kaɗin da muke da su kala-kala ne shi wannan da yake hannu na gaskiya tarjamar ta fi zama wa muktasara ta fi zama wa taƙaita sai mamul bukari in kace za ka yi tarjamar sa gaba ki daya wallahi sai mai watanni ba mu karanta abin da yake cikin siru alamin nubala ba darussan nan da zamu imamu zahabi abin da ya kawo tarjamar bukari ai sai mu ɗauki lokaci ba mu kammala ba shi yasa kawai nan dai an ɗan gutsuro ɗan abin da dai wato ungo ya bi wato karasa yau wato saboda haka zamu dan bi gurgurda yadda yake a wannan na gabana yace tarjamatul imam al-bukhari tarjama ma'ana bayanin rayuwa a takeice na Imam Bukhari yace ismuhu wa nasabuhu yanzu a faɗa mana sunansa da kuma dangantakarsa yace huwa amirul mu'minina fil hadith wane mutum wato shine amirul mu'minina in dai a fage ne na hadisi al'imamu abu abdullah wato imam baban abdullahi sunansa muhammad ibn ismail muhammad ɗan ismail ibn ibrahim ibn al-mughira ibn bardisba al-bukhari ya ce nisbatan ila bukhara nisba ce zuwa garin bukhara bukhara yana yankin tsohuwar rasha tare soviet ba zan iya tuna yanzu daga tun da an daddatsa wannan an wargaje wannan tarayyar to ba zan iya tuno wani yankin ba yake allah sa na bincika allah su kai murana ita zan iya faɗa muku amma dai tsohuwar rasha shine ainihin a ƙasarsa wannan zai nuna maka cewa ilimi ba dole sai ka fito kasashen larabawa ba in ka duba imamun albani rahimahullahu ta'ala mutumin albaniya ne illa iyaka dai ya girma tun yana yaro ya girma a siriya a nan ne ainihin yi mafi yawan rayuwarsa albaniya yanki ne wanda yake na turai ba yanki ba ne wanda yake na larabawa shi yasa daga cikin abin da na karanta yake faɗo mun rai a yanzu shekaru da yawa wani daga cikin magabata da suke shekaru ɗaruruwa sai ke ce ma wani zana min fitattun malamai na hadisi wanda suka yi hadisi da ilimin hidima in yi ambato cewa ne wannan tun daga kan tabi'ai zuwa almajiran tabi'ai in yi cewa ne sai ce mutumin ina ne sai ce mutumin waje kaza wane mutumin ina ne mutumin waje kaza sai ya zama zaka ce wajen 80 din su a cikin 100 ko 90 duk ba larabawa bane ba larabawa bane shi yasa idan ka duba ta a cikin shatibiyya wanda aka gina akan qira'atu sab'a an kawo qari'ai guda bakwai al-imam nafi al-imam ibn kathir al-imam ibn amir al-imam asim al-imam hamza al-imam abna tsallake imam nafi'u imam ibn kafir sai abu amr al-basri sai ibn amir ashami sai asim hamza kisai al-kufiyun to kaga waɗannan lokacin da imam shatibi yake wake su sai yake cewa abu amrihim wala sabi ibn amir sarihun wa baqihim ahata bihi al-wala ya ce da abu amur mutumin basra da ibn amir ashami sai ce ta waɗannan su ne tsantsan larabawa wa baƙihim su kuma sauran da bai ambata ba har da ibn kafir al-makki har imamu nafi al-madani wanda baki ne baki ne sosai uluk eh amma imam malik kuma almajirin sa ne a qur'ani to waɗannan sai ke cewa a hatsa bihil wala ajamanci ya rutsa da su ma'ana daga cikin iyayensu kakanninsu yana tukewa zuwa ga ajamawa wanda ba larabawa ba ne ba ba shi kenan kalmar ɗan afirka ba fallasa ba ce ba ci baya ba ne ba in aka rama kuma inda Allahi a tikakun sai ce wulidar imamul bukhari rahimahullahu ta'ala yau mal juma'a an haifi imamu da bukari ranar juma'a lifalafa asharata lailatan khalat min shawwal wato watan shawwal ya yi kwana goma sha uku sanata arba'in wa tis'in wa mi'a hijira na da shekara ɗari da tas'in da hudu min hijira bebal zati bukhara an haife shi a garin bukhara min a'zami mudnin mawara an-nahar shine mafi girman garuruwa sai kira mawara an-nahar can tsallaken da bangarori na larabawa ba sai yace ulid al-bukhari fi baiti ilmin wa wara imamul bukhari an haife shi a gida na ilimi da kuma tsantseni bal daga cikin abinda malamai suka ce shi babansa ismail in ana maganan malaman hadisi sai katin sabtun shi kansa wato kenan kaga ashe ba a ƙarya ɗauka ba eh yace tuwfiya abuhu huwa saghir mahaifinsa ya rasu yana kankane fa kamfalathu ummu sai uwarsa ta ci gaba da kula da shi wa ahsanat tarbiyatahu ta kyautata tarbiyarsa wa kanat ummuhu thiqatan wari'atan Allahu akbar mahaifiyarsa ma fiƙa ce mai tsantsene mai gudun duniya istajaba Allahu li du'aiha kuma Allah sai ya karba addu'arta inda ma usiba al-bukhari fi ihda ainihi yayin da ya zamo ya samu matsala a ɗayan idanuwarsa fada fada fada ko fada atillaha fada'at Allah sai ta roki Allah an yakshifa ma alamma bihi ta roki Allah shi yaye masa abin da ya faru tattare da shi fara'at fil manam Ibrahim al-Khalil alayhi salam a mafarki sai ta ga Ibrahim alayhi salatu wassalam ya qulu laha yana cewa da ita ya hadhihi yake wannan baiwar Allah kadarar da Allah ala wala jake basarahu Allah ya mayarwa ɗanki ganinsa amma ta wata hanya bi kasarati du'a'iki da yawan addu'o'inki shi yasa nake cewa ba hasada nake wa malamai ba musamman malaman addu'a kasa akwai malaman ilimi akwai malaman addu'a to ni ba hasada nake wa malaman addu'a ba amma dai ina cewa ni a guna kai wawa ne lamba daya kana da mahaifa a raye ka dunkuli kudi ka kai mu wani malamin addu'a wai ma addu'a in dun limaman Kano za su sai maka addu'a zato ake Allah ya karba amma ta mahaifiyarka tabbas sai Allah zai karba ta mahaifinka tabbas ne Allah zai karba shi yasa wallahi kai wato sakaci kana da mahaifa ba za ka nace sai maka addu'a ba addu'an mahaifa ɗaya daga cikin addu'o'i ne guda uku wanda manzo Allah ya ce Allah baya mayar da su shi sa wallahi babu asarar irin wanda zai rayu da mahaifa bai kyautata musu suka kwanta da farin ciki suka tashi da farin ciki ba dan shi ka'idan mahaifi ko mahaifiya wallahi ba sai sun ci Allah ya ba albarka ba kawai su kwanta da farin cikin ka su tashi da shi ya ishe ka ya ishe ka abin alfahari to ku duba da addu'ar uwa bai je ainihin asibitin bishop ba bai je maka ai special hospital ba bai inda ya je addu'an mahaifiya kuma ta nace taitai to da wannan Allah subhanahu wataala ya musu da ganinsa fa asbaha sai ya wayi gari wa qad radallahu alaihi nura ainihi Allah ya dawo masa da ganin idanuwansa sai ya ce a ko fatabaddala huznuhu sururan sai bakin cikin sai canza ya koma ainihin farin ciki tana ɗalibin ilimi idan aka ce ya rasa gani ai ya rasa jari tun da ido mafiya shi ne jarin karatu ya ce wa ƙadar zaharar nubuguhu fi sinnin mubakira alamar fitansa ta bayyana tun a shekarunsa na farko-farko wahu fil kuttab alhali yana cikin marubuta kun san a wancan lokaci babu wurin printing ba madaba'a al kuttab aikin sa kawai kofin littafi littafi mai mujalladi 20 ko 30 sai ka zo ku yi tsada ka bada kuɗi sai a kofe mashi haka ake ba photostat kai ka san yanzu mun samu ilimi bilis yanzu duba sayyid bukhari wannan rubutun mitsi mitsi mujalladi 14 to fatawa ta ibnu taymiya mujalladi 37 ga majmu'ul muhazzab shi ma kusan haka duk ga sanan da tafi wanda suke masu balance da yawa duk kafewa ake kafewa ake kuma abin sha'awa wasu nusa ko kuma kutab to ta wannan ma suke yin karatu tunda su rubuce da littattafai wato za ka yi mamaki irin yadda Allah ya sa albarka a rayuwar waɗancan mutanen to Allah ya sa albarka kuma sai janye musu duk wasu shawagil duk wani abin ɗauke hankali babu shi ba wutan lantarki ba rediyo ba agogo ba wayar hannu ba landline ba mota ba babur ba ba ba kawai zaki raƙumi doke shikenan duk wani abu da zai ma hankali babu shi saboda ka sai karatu sai sallah sai cin abinci shikenan kaga wannan rayuwar da su mai tsafta baka je kai ta gane gane yanzu a yau da za a tambaye mu abin sabo nawa muka gano abin sabo nawa muka jiwo da kunnuwan mu suna da yawa sai dai kawai Allah ya yafe bana yace farazakahu Allahu qalban wa'iyan Allah sai ya azurta shi da zuciya mai kiyayewa wa abin nan sannan hafizatan qawiyya da kwakwalwa mai karfi wa alhamahu hifz alhadith kuma Allah sai ya kinsa masa kaunan haddan hadisi kun san kan faɗa muku a baya dan adam tun kafin ka zo duniya an shirya ma rayuwa abinda Allah zai ci yadda mutum gaba akai kawai sai Allah ya kinsa masa son kaza kawai shi ilimi kaza yake so ko aiki kaza yake so ko sana'a kaza kuma sai ga Allah ya sa ya samu daukaka a wannan bangaren walamma balagal ashirata min umri yayin da ya kai shekara goma a rayuwarsa tsara ya talifu ila ulama'i asirihi to sai ya dinga kaiwa da kawowa a wajen malaman lokacinsa wa immati baladihi da kuma limamai na karatu na garinsa ku duba ɗan shekara goma ya san daɗin ilimi zai je wajen malamai mu yanzu ɗan shekara goma ai sai dai bal sai abin nan ko ya ce waya yake so a buɗo mashi gem shi kenan to amma ku duba ɗan shekara goma waye ya san zai fa'idanci malamai na faɗa muku a baya ibn qayyim rahimahullah daga cikin tarjuma sun na karanta yake lissafin malamansa yake ta akwai wani malamin sa malam wani in ban da mutuwa sai wa malamin nan gaggawa yace da mun fa'idantu lokacin kusa yana ɗan shekara nawa ɗan shekara bakwai yace mutuwa ta yi masa gaggawa amma mun fa'idanta da shi wai magana ba ta wasa ba yake cewa wasara yuraji'uhum ya kasance yana ta fankomawa yana tattauna addini da su wa yunaqishuhum yana ainihin tattaunawa da su in matsala ta zo ya nemi ƙarin bayani su faɗa ya faɗa yace wa ma in balaga sadisata ashara min min umrihi wato bai wuce shekara goma sha shida a rayuwarsa ba hatta hafiza kutuba ibn mubarak wauke sai da da littattafan waɗannan manyan malamai wa arafa kalama ahalin ra'ayi kuma ya gane maganganun mazhabi na ahnaf wa usulahum da usul dinsu wa mazahibum da kuma mazhabobin su yace wa laqad daraba al-bukhari في السفر والرحلة بطلب العلم بسهم الراجح وتقدير وان سياكين ولقد ضرب البخاري بسهم الراجح وان كلمة غنى الأربعون والوتو كما أسياسا مبربو Bukhari ya san babbar rabo fi safari a cikin balagurori da ya ta yi war rihla da kuma tafiye-tafiye da tsarabin ilimi a cikin neman ilimi to ya san babbar rabo fayakulu huwa nafsuhu shi da kansa kuje abin da yake fada yace da kalfi ila sham na shiga sham wa misr da misr wal jazira da kuma yankin kasashen darba marratayn hasso biyu wa ila al basra kuma na shiga basra arba'a marratin hasso hudu wa aqamtu bil hijaz kuma na zauna a hijaz sittata awam shekara shida wa la uhsi kam dakhaltu ila al kufa wa bagdad ma al muhaddithin bazan iya lissafe so nawa na shiga kufa da bagdad tare da malaman hadisi ba kuma duk ba mafi yawan tafiyar nan a ƙasa akan jaki akan ragobi akan alfadari haka ake wannan magana sai mai faɗi in ka karanta jamarsa zai yi tafiya ta ɗaruruwan milamilai don karɓo hadisi in yaje ya ga mutumin wanda bai kamata karɓi hadisin sa bane kawai sai ya dawo ba zai karɓa ba sai ce shuyukuhu wasu daga cikin malamansa yace li ta'addudi rihlatil bukhari al-ilmiya saboda tafiye-tafiyen bukhari na neman ilimi iltaqa bi kathirin min ash-shuyukh ya hadu da malamai da yawa mahallat thiqati wal amana kuma malaman nan bagire na amincewa da kuma nagarta faƙadarawa anhu ruwi anhu an rawaito da gare shi annahu ƙala yana cewa katamtu an alfin wa samani na rajulan sai da rubuta hadisin malamai ɗaiɗai har dubu ɗaya da tamanin malamansa dubu ɗaya da tamanin ya je karɓo hadisi a wajensu kai yanzu majalisi nawa kake zuwa karatu dan Allah ka lissafa da faɗa a karantuka muna abin nan wani dama shi iya karatunsa don an zo majalisinsa yau wato kai malam zai ma kara ya ma gata tunda ka zo majalisinsu to zai zo zai maka wannan karar kuma baka zo ba to sai ran da ka sake dawowa kuma a lokacin sai ka samu shi kun ba inda yake zuwa da littafi yana karatu kuma ga basira ka fahimta wallahi da kai takeicin wannan wato Allah ya ba mu matasa wanda suke zakakurai masu kwakwalwa amma wallahi abin da yake damun su kasala da rashin baiwa ilimi muhimmancin da ya kamata a bashi da a ce matasanmu in so kalli basira da Allah ba suna dagewa su zage dantse haida shehunan da muke da su na malamai bangare wallahi ba kaɗan ba ne Allah sa mu dace yace laysa fihim illa sahib hadith duk waɗannan 1080 ba wani face sai malamin hadisi walam aktub amman qala al iman qawlun wa amal yace ban taba karban hadisi ba dai tak ba ga wanda yake cewa imani magana ce da aiki kawai ma'ana bai daukan daga cikin imani akwai kudiri a zuci kun ga ban dade daga matahawiya ba akan masu irin wannan mummunar aqida ma'ana yan bid'a bai karban hadisi a wajen su duk wanda ya ga musu dan bid'a ne to ba zai taba zuwa ainihin neman hadisi a wajen sa ba da Allah a dunga taimaka mana wajen kashe wayoyi duk mutumin da ya zo da wayarsa don Allah ya kashe ko sawa silent yanzu wannan zaka ga cewa da an saka sai ka dinga ji da yadda aka saka abin nan a sai ci gaba da cewa a wa min ahammi shuyukhihi yana daga mafi muhimmancin malamansa al-imam Ahmad ibn Hanbal imam ahli sunnah wal ahli sunnah wal jamaa wa Ali ibn al-Madini wa ibn Ma'in wa Nu'aym ibn Hammad wa ghayrihim wannan sa daga cikin manyan manyan malamansa wanda ya fi ji da su wato al'adan magabata suna yawaita malaman da za su je su ɗauko ilimi a wajensu amma kuma sukan keɓance wa kansu malaman da suka yi da su koyi ɗabi'u a wajensu imam malik in ba manta ba rahimahullahu ta'ala daga fin malamansa akwai rabi'a ya ce na yi wajen ina jin shekara ɗaya ambata ko biyu ina ta kiwonsa ina ta kiwonsa faɗi tashinsa maganganunsa da aikinsa inda ya kwadace na karbi hadisi a wajensa ya zama almajirinsa sai da na gamsu da halayya sanar ɗabi'unsa da addininsa to sannan ainihin na yadda na zamo ainihin almajirinsa to za ka cewa suna karban hadisi a wajen malamai da yawa amma sukan nace ma waɗansu da suke ga sun gamsu da addininsu da ɗabi'arsu domin wannan abu ne wanda yake mai tasirin gaske abu ne wanda yake da tasiri wato ainihin idan mutum yana tare da malami ya kwafe ɗabi'unsa da ainihin halayyarsa sai ke cewa wa adadu shiyukihin lazina kharraja anhum adadin malamai da wato ainihin ya fitar da hadisansu fi sahih a cikin ingantaccen littafinsa mi'atani watis'atun wa samanuna shaykhan malamai 200 ne da 98 ku duba mun ambata ya rubuta hadisi daga mutum dubu da tamanin to amma ba wanda ya yadda kuma ya fitar da hadisan su ya saka cikin sahih bukhari sai wannan adadin mutum 289 sai ce talamizuhu to ga wasu daga cikin almajiransa laqadarawa an al-bukhari tabbas sun rawaito daga imam al-bukhari khalqun kathirun malamai ko ko kace halittu da yawa ma'ana mutane da yawa la yuhsaun ba za iya lissafa su ba hatta kila har ake cewa innahu sami'a minhu sahiha wanda suka ji sayyid bukhari wato tsakanin su da shi daga gare shi a tis'una alfan tis'una alfan mutum dubu tasa'in wanda suka zo suka ji bukari a hannun ko daga bakin shi bukarin min a ayanihim daga cikin fitattunsu muslim ibn al-hajjaj sahibu sahih shi kansa wato imam muslim almajirin bukarin ne والترمذي والنسائي وابن خزيمة وغيرهم كثير wato abinda zai burge kan da yawa zaka imam tirmidhi in yazo a cikin sunan nasa sai ya ce in yazo kan wani hadisi sai ya ce na karanta wannan hadisin gaban Abu Abdullah ya ce bai san shi ba to ma'ana har in yi sai bai san shi ba to wannan hadisi kawai aje shi a gefe eh aje shi a gefe amin amin sai ce makanatul ilmiya to matsayinsa na ilimi digiri ne masters ne ko phd ne ko ku a'a ya samu kwalin profesa ka san wallahi wadda yawa daga cikin profesan farfesu ne wallahi ka ji profesa addini zero na taba ji da kunne na ba zan kama suna ba wata makaranta aka bude a garin da aka yi wani profesa wallahi da ya je yana magana wato sira ta yan firamare kawai sai ka bai fahimce ta ba sira ta yan firamare ta kusa kusa na ce to Allah shirya amma kuma dole za a kawo taro a kawo tabe mai kujera rubuta sunansa profesowa ne wanda zai zaune sai shi to kai kara ba kai asuwa kai mai dan wato abin nan zikaudin digiri ko zikaudin kai ko kai dakta da ana maganin profesowa ne kai ai kan sai ka koma gefe Allah ka taimake mu to zai faɗi matsayinsa yace laqad balagal imam al-bukhari manzilatan azima imam al-bukhari ya kai babban matsayi wa makanatan samiyatan fil ilm da kuma bagire wanda yake madaukaki ta fannin ilimi wal hifz da kuma hadda mimma hada shuyukhahu wa aqranahu abinda ma ya ingiza malamansa da tsararrakinsa wa kullaman jaa wa kullaman jaa ba'dahu da kuma wanda duk suka zo ainihin a bayansa bi sana'i alai da yin yabo ainihin a kansa fa yaqulu ibnu khuzaimah ibn Khuzaima sahibu sahih yake cewa mata ta adimis sama'i babu kwata-kwata a ƙarƙashin inuwar sama wato adim asalin adim shine fata ya kwatanta wato sama da muke kallo kaman fata wato kaman ka ce kwata-kwata babu ƙarƙashin rufin sama a'lamu bil hadithi min Muhammad ibn Isma'il ma'ana abinda sama ta yi ma inuwa na mutanen da aka sani a wannan lokaci ya tuba wanda ya fi shi sanin hadisi warawal hakim imam al-hakim sahibul musadarak ya rawaito anna musliman cewa imamu muslim shi da kansa ja'ir bukhari ya zo da imam bukhari faqabbalahu bayna ainihi sai ya sumbace shi tsakanin idanuwansa waƙada sai ce da'ani don Allah ka kyale ne hata uƙabbila rijilaika in sun baci ƙafafuwanka ya ustazal ustabin ya kai malamin malamai wa sayyidul muhaddifin jagora shugaban masu hadisi wa tabibal hadisi fi ilalihi kuma likitan hadisi a wajen bambance illolinsa da matsalolinsa wa qala anhu al-hafiz ibn hajar al-hafiz ibn hajar yake fada yace law futihat babu sana'i alai yace da an bude kofa ta yabo akan bukhari kowa ya dinga rubutu yana yaba masa mimman ta'akhar an asrihi daga wanda suka zo suka jinkirta daga lokacinsa ma'ana tun daga lokacin rasuwarsa aka ce to duk wanda suka zo an bude kuma su dinga rubuce rubuce a wajen yabansa yake cewa lafaniyal qirtas da takaddu ma gabaki da za a rubutu sun kare ibn hajar yake faɗan wannan wannan fadatil anfas kai numfarfashi ma sai sun kare fadhalika baharul la sahila lahu yace kai bukhari teku ne wanda ba shi da gaba digirin shi nawa Allah ya ji kan al-Imam Shankiri sahibu adwa'il bayan ni daga cikin abin da nake godewa ɗansa Abdallah yana nan a raye ya zama shine din na faculty mu a lokacin da muka kullatul Qur'an kuma in ka kalli hoton shangida ka kalle shi ta hausawa kaman kwabo da kwabo shi ma usulubin babansa na wara'i da tsantseni da gudun duniya an ce mamu shankitsi lokacin da shek ibn baz kusan shi ne shugaban islamic university na farko a lokacin malam albani shi kansa ibn baz shi kansa imamu shankitsi Atiya Salim, Abdul Muhsin, Sheikh Gunaiman, akwai wani Hindi ba zan iya tuna sunansa ba. To wannan suna daga cikin malaman jami'a suna cewa in ka rantse baka da kafara a duk duniyar nan babu ƙwariyar yadda ta tara malamai sana addini kamar jami'ar Islamiyya a wannan lokaci. Bada shankitsi na sha baku kissarsa. suna kiransa al-maktabatul mutanaqida. labarare mai tafiya da kafafuwa wasu ji da shi al-malikul asgar wato kware-kware imamu malik na faɗa muku ya kuma ga Allah zai bambance tsakanin riyal biyar da riyal ɗaya da riyal goma bai san su ba ku fita takalmi sa wari da wari nan ka ga ɗinkin hannu nan ka ga faci da hannun sa yake ka duba ido to da aka za a ɗauke shi koyarwa aka ce ya shaka inda ka shahada ce indi shahada kan certificate yace ina da shahada kaza shine shahada aka ce hati ha yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu eh ashhadu shahada ya kalma shahada aka ce ya shek nuridu shahada madrasiya ce ba inda gair hazihi ana nufin certificate da kafin ta ne ba da wata shahada ta wuce wannan ita ce shahada to akwai shahadar tafita babu shahadar tafita shi ne ke cewa karatu idan Allah ake yin sa ya ce wallah bai bukatar certificate bai bukatar certificate to shi ba bawan Allah wato ba abin da ya karanta da zaka ce wai na karatun nizami bai san wannan ba amma kuma karatu to wallahi duniya ce bai aka maliya wannan bawan Allah yanzu ka kalli alfiyatu bin malik baiti dubu da ɗoriya to akwai wani malami da ya yi ma alfiyan takarizi wato kamar ka ce sharhi da baituttuka to ba alfiyan ba wancan takarizin ma ya haddace shi ba za ka iya lissafa da bai da bai haddace ba wannan bawan Allah kawai sai dai ka ce shagidi ka yi shiru eh ƙwarai da gaske to saboda haka duk irin su ne malam albani ba rahimahullahu ta'ala wasu na cewa yayi junior secondary school wasu na ta ba abin nan yayi senior wasu na ta kai daga junior ma tsaya to yanzu albani da Allah aka ce zaka bashi lambar karatu wacce kake ji zaka bashi ai kaga in kace masa professor Allah ka zalunce shi irin dai wannan professorshin farfesun Allah ka zalunce shi ai da gaske to sai ce mu'allafatuhu wallafa wallafansa lil imam al-bukhari al-adid min al-mu'allafat yana da rubuce rubuce masu yawan gaske amma sai yake cewa ashharuha wanda suka fi yin fice al-jami'u sahih shine abin da mai kafasin da sayyid bukhari sannan at-tarikh al-kabir sannan al'adabul mufarad sannan khalqu af'al ibad da kuma juz'u rafil yadaini wa ghayriha wafatuhu rasuwarsa yace tuwaffiya al-imam al-bukhari rahimahullah imam al-bukhari Allah ya jinka gare shi ya rasu sanata 60 wa 50 wa 200 hijira ta shekara 256 an umrin wato ga rayuwar da yunahizu sunai isnataini wa 60 sana wato sun kai shekara 62 ba'da hayatin hafilatin bil ilmi wal hifz bayan rayuwar take cike da ilimi da kuma hadda wa khidmatan lis sunnatil mutahhara da kuma hidima ga sunnan manzo alaihi salatu wasalam wacce take tsarkakiya to wannan dan tsakure ne daga cikin tarjumar Imam Bukhari kamar yadda ƴan uwa suka sanar da ni akwai walima da suka shirya to na farko dai ina ce Allah saka musu da alkhairi a ni duk karatukan da zamu yi don Allah daga yau ba sai an yi walima ba su ma gaskiya suna dan takura ba kansu mun san yadda rayuwar take a halin yanzu ni babban walimar da nake so daga karatuttukan nan a aikace a wajen mutane to wannan wallahi ita ce babban walima mai faranta rai ya zamo abubuwan nan da muke faɗa muna ji a gansu a waƙin aiki wannan shi ne abinda zai fi farantawa abinda zan ɗan abin nan da sha'ina jin liman ba komai mu ɗan ƙara minti biyar ko goma kafin abin yawwa abinda nake so in wana ƙarasa mana da shi na faɗa mana a baya nake cewa daga cin abinda nake ba matasan mu shawara su daure su koyi addini a irin waɗannan majalis da suraye su zurfafa karatuttukansu na boko saboda mai saboda ƙalubale musamman na ƙasanmu da ma duniya gaba da. na faɗa mana a waccan munasaba cewa yanzu 'yan shi'a da suke zuwa ƙasashen iran ba fa addini suke koyowa a makarantu na tsari ba a'a za ka samu injiniyarin ne medicine ne sciences ne geography ne menene da shi suke koyowa mai manufarsu da wannan manufarsu shine duk wani kwali da bai nuna addini ka karanta to zai baka dama ka kai kowane matsayi a wannan kasar tamu na buga mana misali da malam fantami hafizahullahu ta'ala kalubalen da ya fuskanta da an kuskura a ce ko da secondary school ta arabiya yayi to ban da bai samu wannan matsayin sai ya zama zunzurutun bokon sai kuma bokon nan a ƙasar da aka sallama sami'na wa abana an yadda cewa su ne wato ainihin aka sallamawa amerika ce da ingila inda ya kana da kwalinta dole a yadda to yadda future din ƙasar take nunawa duk lokacin da kake da wata takarda ta arabiya diploma ce NCE ne menene wallahi ba lalle bane ka samu shiga da kaiwa matsi za iya samun wanda za su shatile kafa a ce ai wannan in suka samu matsayi su ne yan tsaurin addini su ne yan kaza su ne yan kaza to amma ya zama kwalin naka bokon ne tsunzuruto iliminka na addini ka karanta abunka a gefe kaga ba wanda ya sai kalubalance ka akan takardarka wannan shine abin da zaka yan shi'a suna yi zai wala ga dan shi'a kwade tak wanda zaka shi da kwalin degree ko na masters bala ta PhD da ya shafi addini daga Iran ko ta ƙasa ta shi'anci duk zuzurutun bako za ka gani za ka ga cewa a gefe suke zuwa gun malaman su na shi'a suna koyan addinin shi'a kaga za a fesa musu wannan addinin na shi a cikin kwakwalansu kuma takaddunsu dama na boko ne kowane matsayi da ya kamata na najeriya ya kai za su iya kaiwa to ina ba ku shawara wato dage wadda kuke da ita ku kara akwai wani kalubale da yake fuskanta mu a halin yanzu kun ga harkar covid-19 ta zama wani makami da ake so a yaƙi addini da ma ilimin addini ga baki ɗaya yanzu daga cikin shirye-shiryen da ake akwai abin da suke kira addirasatu min bu'ud ko at-ta'allum min bu'ud wato karatu daga nesa ko kuma koyon karatu daga nesa daga cikin shirye-shiryen kasashen larabawa yanzu in ma sun baka admission to ba kasar za ka je ba karatu ne online kana gida za a yi maka lacca a yi maka jarabawa a baka certificate kada ka je ka kai musu corona to kunga duk ilimin da ba za ka samu gaka ga malami kana ganin sa yana ganin ka ba akwai cikas yanzu ka kwatanta ka auna wannan karatun da muke a ce ba kai ka zo ba rikodin aka yi za ka je ka ji shi a waya tafirin da za ka ji a waya bai kai yadda za ka zo ga ka ga malamin ba Allah shi ya dora mu akan wannan Allah yana da iko kawai a ji yadda manzo alaihi salam sai sautin Qur'ani amma sai an turo malaika Jibrilu yana ganin sa yana ganin sa haka nan sahabbai ga su ga manzo alaihi salatu wasalam to haka nan tabi'a haka nan dukkan wanda zo koyi addini saboda shi irin wannan zaman shi kansa cin gashin kansa yake duk lokacin da aka ce sautin malami kadai zaka ji to ba zaka tasirantu da abubuwa wanda suke da dama ba to kun ga ta wannan hanyar zai zama duk an kakkabe abubuwa an zazzage su an zabanye su wallahi abin da yake so samun rai lokacin da muka yi jami'ar islamiyya na faɗa muku karatu ne da kasan na sakandare ko na firamare za mu shiga aji da safe dama lacca biyar ce tun bakwai daga bakwai zuwa takwas takwas zuwa tara to tara zuwa goma to in goma ta yi za a fito break to daga nan na minti talatin ina jin goma da rabi ne za a koma sha ɗaya da rabi zuwa ko abin da sha biyu da rabi kai ake tashi sha biyu da rabi za a tashi saboda haka za a zo a ɗauki attendance waye bai zo bayan da kasan za a zo da rajista akwai muraƙib zai zo da list ɗin sunayenku kawai sai ce rakam kaza tun da kwa da lambar rakam kaza ma'ana dai tsarin tarbiyyar karatu ba kawai ka yadda ka ga dama irin rayuwa ta university ba to su ma challenge ke musu yawa yadda malamanmu suke ba mu tarihi kiristoci daga turai da amerika akwai wanda suka zo suka yi karatu jami'ar islamiyya suka kammala digiri za su je masallaci kun ba musulmi ba ne sun zo jasus kawai su bincika mai ake a jami'ar suka duk irin tsare-tsaren da ake to su ma kalubale da ya musu yawa wallahi duk abubuwan da aka koyar da mu na aqida wato tsarin jami'ar islamiyya in dai dalibi yana da kwakwalwa yayi jami'ar islamiyya to an baka makullin kusan duk wani ilimi gwargwadon iko dai ko baka zamo kana da tacewa sosai ba to amma dai ba za ka zama kaho a cikin sa ba shi za ka cewa shekarar farko za ga mawad za su kai wajen goma sha biyu to idan ka shigo sanar saniya sai ya zama kusan an kwashe goma kila biyu kaɗai za a bar maku sai ga wasu sababbi fil wanda suka zama takasusin ku shine za a dinga dorawa tun daga farko sai an je ƙarshe misali yanzu mu akwai ilimin muka misali kaman aqida kaman hadisi kaman nahwu menene kaman fiqhu da daga ulama ba ma fiqhu nake zato in ban manta ba to wayannan dai sa daga cikin abinda tun daga farko sai an kai karshe da su amma duk abinda ba takassusi ba to za a iya canzawa a taimako abubuwa dai wanda suke za ku fa'idan to za ku samu ido akai to amma yanzu duk wannan abubuwan wallahi an sassake su an kai mu daga cikin abubuwa ma akwai tsurukun da'awa wato topic ne yadda za a koya ma da'awa zuwa ga Allah malami ne na musamman abin da shaka ishan hafizahullah ta'ala shi koya wani tarukun da'awa hanyoyi da za ka yi da'awa zuwa ga Allah to wannan dama an yi zana'iza wa'annan tuni ma duk babu su a halin yanzu akwai mawa da yawa da an dakushe su maganganun da na aƙidan nan wallahi da yawa duk wani tafi na aƙida an sassaƙe su wani ma an rasar da su gaba ki to wannan wallahi ba ƙaramar barazana ba ce duk wani certificate da kake da shi sakandare kake da shi diploma kake da shi NCE ne kake da shi masters PhD professor daga ran da ka shiga kabari marrabu ka ne wa madinuka to ashe ko wannan marrabu ko madinukan shi ya kamata ka ba muhimmanci ka koya duk kwalayen da zaka samu na shahada baka san addini ba to ka zamo zero to duk mutumin da ya rayu ba aqida wallahi ya zama zero yanzu abin takaici maganar da nake maku wallahi a kasashen larabawa akwai wanda officially an haramta littafin ibn taymiya littafin ibn al-qayyim na malam albani na ibn usaymin na ibn bas officially an haramta wayannan akwai a kasashen larabawa yanzu kuma duk wanda aka samu a maktaba su za a hukunta shi an ji an samu maktabobi da suke dauke da wani tafai an ma kone su wallahi a duk karatun da zaka yi ka samu malami mai manhaji salimi idan ibn taymiya zaka sha wahala wanda ka samu wato malami da yake yaki da harkar ta'addanci da yi wa shugabanni fito na fito da wanda ka samu ibn taymiya a cikin minhajus sunna yana cewa wato yi wa shugabanni fito na fito haramun ne komai karkace wasu sai dai kai musu addu'a yake cewa in karin tarihin musulunci da wala ka samu talakawa da suka yi mashi shugabanni fito na fito suka wanye lafiya suka ci nasara babu wannan a tarihi saboda ka daga cikin manhajinsa mutunta shugabanni yi musu addu'a ta kwarai yi musu biyayya da bai saba ma Qur'ani da hadisi ba amma kuma wai shi ake tereren wai shine mai koyi ta'addanci saboda zalunci da kuma dora magana ba a mahallinta ba to abin da yasa nake mana wannan bayanin cewa lallai mu zage mu karanta addini karatu na fahimta mu ba da lokaci wallahi wannan damar da muke da ita wannan karatun wallahi wallahi kasashen larabawa da yawa ba su da ita yanzu shugaban misir na yanzu sisi allah shi ya san masallatai wajen dubu nawa ya kulle na akida an rufe wannan masallatan ba a komai a cikinsu ko jami'i ballanta na darasi littafai ma na darasi sai wanda aka gamsu ba wani maganar ainihin aqida a ce wahabiya ko wani abu sai wanda aka gamsu da wannan wannan shine abin da yake faruwa a Misir wannan shine shugabannin Sudan suke so su ga cewa annabi suna yi halin yanzu wannan kasashen Laraba wasu da yawa sun yi nisa wannan to ashe wannan zai sa dole mu tsaya mu karanta addini gwargwadon iko lokuta sun yi mana karanci a baya daga cikin karatun aƙida da wasu ku da yawa sun sani mun yi kitabun tauhid farko zuwa ƙarshe irin su ɗahawiyya da sauransu sai dai bamu da ci gaba rikodin irin yanzu inda ba don haka ba duk abubuwan da muka yi na aƙida za a same su a ƙasa to daga cikin matsalolin da muke da su akwai rashin sanin ma tartibin karantar da aƙida alhamdulillah dan uwanmu malamin mu Dr. Binnin Kudu hafizahullahu ta'ala na bashi shawara da nasan Allah da zai aiwatar dace da Allah daga cikin abinda muke roƙo tunda aqida shi da hafsin sa kai masters din sa da PhD to Allah ya fitar mana da wani hand out kuma dan littafi da ya shafi darasin aqida a majalis ya zama akwai tartibi muqaddara tun daga al-usulus salasa irin su kitabut tauhid tadammuriya hamawiya wasitiya fahawiya irin waɗannan gwargwadon tebir daga wannan tartibi daga wane zuwa wane kuma kowane littafi ya yi bayanin maraji da ya kamata a koma a wajen shiru wanda zai taimaka ma ɗaliban ilimi sosai don yanzu gaskiya yana daga cikin abin da ya kamata mu ba su muhimmanci a majalis ɗinmu karatun aƙida da kuma sira da hadisi karatun siran nan yana da matukar muhimmanci wannan yasa muka zabi mai karatun sira wanda kun san abin da yasa duk muke karatun su a ladabul mafrad rashin kammala da siran sayyidina Umar da malami da Musa ne fara wato daga cikin amfanin karatun sira kullun ana kusata ka zuwa ga manzo Allah sallallahu da kuma sahabbai kullun ana ƙara hada ka da su rayuwa ta kusa kusa kana jin halayyar su maganganun su ayyukan su kana kokarin koyi da wannan wannan ne zai sa ba za a zo a sace maka imani ba mun faɗa yana ji a shekarun jiya ku duba wani lalatacce da ya zo yana zagin sai da umar yana cewa sai da umar makabiri ne a najeriya a naija ake wannan magana kaga duk mutumin da ya karanta sira ya koshi da ita ya karanta hadisai ya san falaloli na sayyidina umar da matsayinsa a wajen allah matsayinsa a wajen manzo alaihi salam matsayinsa a wajen musulunci ai ba zai taba zama gindin ko kusa da wanda yake irin wannan maganar ba kun ba wata shubha da za a zo a kutsa ta a cikin kwakwalwarsa ya yadda da ita to amma duk lokacin da ka zamo zero ta fuskan fahimtar addini to kowa ma zai ruda ka yanzu akwai sai ka ji mutum ya ce to wallahi sai ma ka rasa abin da zaka kama wani ya ce kaza wani ya ce kaza kai ka rudar da kanka kai ka rudar da kanka na faɗa mana abu isa garhoya ne ya fi zahulla yake ta yanka kalli addini ya kwatanta shi da angul ya ce yadda ka kaga angul idan ka ajiye shi kana ƙara sama yana tsukewa kana ƙara sama yana tsukewa har yanzu haka kana ƙara wa ƙasa yana buɗewa ya ce to za ka ga rayuwar magabata rayuwarsa ta addini da karatun addini to haka yake kana ƙara wo ƙasa abin na ƙara faɗi mu yanzu za ka ƙara ga ana rayuwa addinin daban ilimin addinin daban ana ƙara samun tazara to amma kana ƙara sama kana shiga cikin hadisai za ka dogare da rayuwa take haɗuwa da addini tunda shi ta rayuwa tarjama ce ta ilimin addini ba wai addini daban kuma sana ainihin rayuwar addini daban ilimin addini daban ba haɗin suke tafiya so lalle ina ba mu shawara gaskiya abba a wajen baiwa karatun addinin nan muhimmanci muna da bukatarsa ƴaƴanmu suna da bukatarsa matanmu abokanmu mutanenmu kuma irin wannan damammakin na sha faɗa man da muke samu wallahi ba ko da yaushe suke dorewa ba wani lokaci sai ga an neme su an rasa ko a ce ba rayuwa ko ana rayan ba lafiya ko ga rayuwar ga lafiya ba lokacin da zai iya faruwa to saboda haka shi sai yawsa suke cewa sandar da take hannunka da ita za ka yi jifa muna fata Allah ya mana albarka kuma ya sa ikhlasi a cikin ayyuka mu ya sa albarka a cikin faditashin mu Allah ya samu dace assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh amin amin masha Allah am tambaya dai guda ɗaya ce wannan bawan Allah bayan yayi addu'a muna fata Allah hada mu a cikin wannan addu'a tasa sai ke cewa malam don Allah don Allah menene ma'anar fadin Allah zalika yawmut tagabun algabnu shine abinda sabkatawa suke cewa kamunga an gane ko kamunga in za ka fassara shi da hausa kano to kila sai dai ko ka ce dukan hanci dukan hancin bakware ko dukan bakware ko wato algabin shi ne algabin shi ne yanzu ana sai da abu naira dubu goma haka ake sayarwa mutum sai zai sayar da nasa dubu biyar ko ana siyo abu dubu daya shi sai a maka masa shi dubu ashirin ko dubu goma kaga an da kyancinsa shi da algabinu to me yasa aka kirayi alkiyama yawmut tagabun duk dan adam da Allah ya aban kasa Allah ya gina masa gida guda biyu gida a wuta da gida a aljanna to wanda ya bi Allah to wannan gidan wutan ya sallama da shi wanda kuma ya kangare ma Allah to wannan aljannar tasa ita ce za a ba wa'insu mutane daban wanda suka bi Allah Allah na ta wali man khafa maqama rabbih jannatan aljannar wasu malamai suka ce an nufin daya ta aikin sa ɗaya kuma na wannan tsoron Allah da ya ji to ta wancan wanda ya kangare ma Allah to shikenan sai a ɗauko aljanna sai a ba wannan kaga wanda ya rasa aljannan nan aka ɗauko aljannar sa aka ba wani kaman an yi masa dukan hancin bakwari to wannan shine algaban an ambaci alkiyama yawmut tagabun wato ranar da wannan abin zai bayyana karara ka san mutum ba zai gane ya yi asara ba ta fuskan kasuwanci sai lokacin da ya saro yan wasu saro to kowa ya sayar ana labari nawa ka sayar nawa ka sayar sai da cewa ashe shi gaskiya an dake shi ko nawa ka siyo nawa ka sayo shi sai da cewa ashe an dake shi kun je kun siyo kaya iri daya quality su iri daya kowa ya so nasa dubu biyu biyu kai kuma sai ya zama dubu biyar ka siyo sai ka ji ba daɗi to wannan shine abin da ake kira yin mutagabin wato ainihin wani na kamunga Amin.